to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mun ce dariƙa shi tijani dariƙa ce ta kafa ta akan alqur'ani an kafa tushen ta akan alqur'ani da hadisi an muka zo inda malaka cewa mu'assasatin mu'assasatun an kafa ta ai min assasar dara baina hududiha ورفع قواعدها قواعدها أسباب يا كفتوشن جدا يا كوكين جدا يا دوكا واتو جنشكد على الكتاب واتو أنك فشوتن توشن تبسك القرآن العظيم نجرما وعلى سنة أنك فاتكم بسك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذو أتكمل التابي تنعي لهم كثني يا أخي يا قدم وانا أن طريق العمل للكتاب والسنة حنيا شيء أيك للقرآن الحديث قد توعرت في هذا الزمان كايكا أو النظام وأرض ذلكها مع فشقاكم هنيا أتى القرآن الحديث في نيويا لأمور زبر وسأل أمرنا عرضت في الطريق لتوجدت أهنيا ya ɗulu sharhuha wanda muka ce zami sharhin abubuwan da suka gitto hanya wanda suka hana mutane yin aiki da alƙur'ani da hadisi inda za mu ta sharhi to sharhin bai tsau hatta zara da insanu hammutin ya zama irin akhlaq al-muhammadiyya yana ganin ɗabi'o'in annabi fala ya qadru al wusuli ba ya da iko ya sadu ila takhalluqi bi shay'in minha wato ya sufanta da wasu daga cikin tsohon annabi ba shi na sadin tsohon annabi unzuruhu ce ka duba wannan littafi ce rabbana ya ubangiji mu zalamna anfusana mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana an ba gafarta mana ba wa tarhamna ka bi kanmu ba lanakunanna min al-khasirin ce wallahi za mu zama da tafafu ربنا اغفر لنا يا أبنجد من غفرت منا ذنوبنا ذنبنا وإسرافنا ذنبنا دمكي في أمرنا أتكل مرمو وثبت أقدامنا كثبت لذلكم وانصرنا كتمكي آمين يا رجل جواهي تفور رضي الله عنه شوت جن الله يبلشي في موافقة الشريعة a cikin dacewa da shari'a wa mutaba'at sunnati da bin sunna ayatun wato abun kafa hujja ne kad wa zalatit tahafuz alaiha shurja ne ya kai a wurin riko da sunna da alqur'ani ya kai algayat alquswa wato gaya mafi nisa wa qasin shurja kuma mai bi ne ala hududillahi daga iyakokin Allah hafizin mai kiyayewa da hududin da ga iyakokin Allah waƙifin mai tsayawa ne ala awamiri inda Allah ya umarni wani wayi da Allah ya hana la a hada babu wani fi zalika a wa'annan abubuwa da muka faɗa yuqaribu da ya kusa da shi wajen jani aw yubadihi ko ya kama da shi abun sunna da alqur'ani فقال وقد حكم السنة في نفسه من ظل يا عاشور جاني يا واتو حكم تدف سنة أتشكين نفس سا وإياله لإيال سا أكم سبا أبد ذا غنيم بأيك لسنة با هكذا إيال سبا أبد ذا غنيم بأيك لسنة جعلها شعاره أيك لسنة أعظم إتشيري قصة في جميع أفعاله أتشكين أيوكا سبا وأقواله لمن من صدقه وأتقن رعاية رعيته مجردانية يشوتة كل وعد إيالا في داره أجدا أكبر سنة النبي على ما كان عليه يتبت بسلسة أبن ليك كي زمن أسلامه أبن ليك تلوك تمر غايانسا إياه لككني من حفظ أمر الله ندبكي أيلا فرم الله وشعاره لبكم وسوء wato ibadu da na ubangiji sun makala sannan da ya ci gaba da cewa ba kana kulukowar ƙura'an al-ƙura'ani shi ne ɗabi'a sa kullum ya amur biyar rahmanu duk abin da Allah yake yin umarni da shi to shi za ta shi janna yi ba za a ga wani abu wanda ya saba umarnin Allah ba yarda bi ridahu yana yarda da yardar Allah wa yaqhatu bi sabbihi yana fushi da fushin Allah wato in an saba in an wa abin da yake saban Allah ne zai fushi abin da kuma ne yake Allah ya yarda da shi da shi ma ya yarda da shi ma aikata haka yake fi kulli umurihi a cikin dukkan al'amuransa wa ya'muru bi amrihi kuma yana umarnuwa da umartuwa da umarnin alqur'ani wa yuhazziru bi tahzirihi kuma yana tsoratar da mutane da irin abin da qur'ani ya tsoratar انظروه وعن بعضه وعن بعضه عن كربوك شاك وانسم عليه رضي الله عنهم رضي الله عنه الله يدله أنه كان يقول أبن ليك فتاشي والندن إتي طريقتنا كذا طريقنا تابو مبينة على الكتاب والسنة وأنتو أباتي وسنكي an yi bayanin ta a cikin alkur'ani da hadisi an kafa ta a kan alkur'ani da hadisi laisa fiha dahalun babu wani shigege a cikin ta wala gishun ba ha'inci a ciki wala talawun ba wani canji canji a cikin ta abinda ke cikin qur'ani da sunna shine aka kaba dariƙa kai man hadatha fiha wanda ya fara a cikin dariƙa ya fara da ma laisa minha abinda baya cikin ta qarahu Allah Allah zai talautar da shi wa kashafa halahu kuma Allah zai nuna mutane halin sa cewa ba akan sunna da alqur'ani yake ba wani akhara aka wani malami ya faɗa wani akhara ya ce wani malami ya rubi Allah amma shi kuma ya faɗa kare ya ƙulu ya zama yana cewa usuluna asalin mu mu ɗan ɗariƙa tushen mu asalin mu sab'atu ashiya a abubuwa ne guda bakwai na farko at-tamassuku bi kitabillah ya ruqu da littafin Allah wal iktida'u bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam da koyi da sunnan annabi wa akadul halali da cin halal wa kaful azab da kame cutar mutane wajtinabul ma'asi da nisan da sabon Allah wa taubatu da tuba wa ada'ul huquqi da kuma ba da haƙoƙin ga mai haƙƙi shi kuma wani abin da ya faɗa gina wa kana sai ne Ibrahim ad-Dusu Ibrahim ad-Dusuqi radiyallahu anhu sai ne Ibrahim ad-Dusuqi ya zama idan akhadha idan akhadha al-ahda ala faqirin idan wani muridi ya zo ya karɓi riƙa a wurinsa alƙawarin da zai ɗaukar masa ya kulu sai ya ce da shi ya fulani ya kaiwa ne usluk ɗariƙan nusuki to wannan ɗariƙa ta da ka karɓa ka bi hanya ta ibada ibadar kuma ta zama ala kitabin lahi kamar inda alƙur'ani ya umarni wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam kamar inda sunna annabi ta umarni kuma wa iqami salati a dinga sallah ko yaushe wa ita in zakati in lokacin zakka yayi akwai abin da za a fitar da zakka ya kai a fitar da zakka wa sawm ramadana in kuma azumin ramadana ya zo ayi wa hajj wal hajj ila baitillahi al-haram kuma lokacin aikin hajji yayi shi ma a je wa itba'u jami'il awamir duk abin da aka ji an shari'a a mashru'a abin da aka ji shari'a ta shar'anta to a bi wal akhbarul mardiya da kuma dukkan labarai hadisai wanda suke ma labarai wanda suke masu yardarwa mardiya da tsatin Allah ta'ala wanda suke ba da yardar Allah kaulan dindin can da zaka yi zama ya yana cikin bin Allah ne a magana wa fi'ilan da aiki ya zama ya yardar da Allah magana ka ta zama Allah ya yarda da ita aikin ka ya zama Allah ya yarda da shi wa atiqadan itiqadan kuma ya zama kyakkyawa wanda Allah ya yarda da shi wala tanzur ya waladi Ibrahim da su yace kai almajirina karka wudu karka yi duba ila zaharib dunya irin kawa zuwa ga kawata kawayen duniya wa madaya hada abubuwan hawa na duniya wa qumashuha da riguna irin na duniya wariyashuha duka dai riguna wa huzuza da sha'awace sha'awacen duniya dukkan kawo ya zuwa ga wannan wata bi nabiyyaka muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi ka bi annabin ka sallallahu alaihi wasallam a cikin musabiyoyin sa sai lan tastaqi in baka samu ikon haka ba fatta bi khuluqa shaykhika to ka je ka bi tabi'o'in shehunka fa in taraka fa in tarakta zalika idan ka haka bar haka da kai koyi da alkur'ani da hadisi da ɗabi'oyin annabi ba da ɗabi'oyin shayin gaba halatta za ka halatta ma alhali shi ta zama da suke halaka ko in ta ha wa an ba abin radiyallahu wani kuma daga cikin malamai shi kuma ya ce asalin tasawufi abin da ake cewa asalin tasawufi dai mulazamatul kitabi was sunna kullum mutum ya zama yana nan inda alqur'ani yace da hadisi wa tarkul ahwa'i wal bid'i duk abin da yake farrai ne da bid'o'i ka bar su wa ta'zimu hurmatil mashayikh kuma addin da addin da girmama alfarman shehunai wa iqamatul ma'adir lil khalqi kuma a dinga tsaye da uzuri ga halitta idan ba idan mutum ya wani abu don kafa masa uzuri cewa mai yiwa abu kaza ne ya sa yayi duk abin da kaga yayi ka kafa uzuri mai yiwa ko bai sani ba ko kuma mai yiwa ba haka ba ya masa ba ma'ana ne ka kafa uzuri wal mudawamatu ala al awrad kuma ko ne yaushe ka kama wurin da kai ta yi wa tarku irtikabi ruhasi wa ta'wilati duk abin da kaji addini an ce sauki ne ka bar shi ko kuma duk abin da aka yi ta tawiloli a kansa duka ba wannan karkai amfani da rufsa wa ma dalla ahadun yace wani bai taba bata ba an haza tariqi ga wannan hanya da muka faɗa illa in hadda am maqamir rijal sai yayi kasa gabar matsayin mazaje wato ba zai ba zai samu matsayin su ba aiki da sunna aiki da alqur'ani barin bid'a girmama al'ummar shehu ne uzuri ga halitta dawamar da wurdi duka da nisantar ruha wa'annan abubuwa mutum ya bi su to shi kenan in ko mutum da bi su ba to kasa zai yi wafi a ya zo a cikin wani littafi ya ce wa kana yaqulu junayd rahimahullah imam sa'ibati kenan junayd rahimahullah Allah ya ji kansa yana cewa ilmuna hadha kaza ilmun nan namu yatasawwu fihi مشتبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو حديث تنين da hadisin annabi duk abin da kaga ilimin na namu to yana da tushen sa a hadisin annabi wa qala ba'dhum wanda daga cikin malamai suka ce man amara sunnata ala nafsihi wanda ya horar da sunna annabi akan sa ya zama shi duk abin da sun sunna sai umarni da shi shi ke yi kaulan a maganar sa da fa'ilan da aikinsa na baka bil hikimati to za ka same shi duk sanda zai magana hikima za ka yi wa man ammara al hawa ala nafsi wanda ko ya ya sa zuciya san zuciya shine yake bashi umarni qawlan a magana wa fi'lan da aiki na daqa bil bid'ati duk sanda yayi magana ba za ka je magana sunna ba sai bid'a ko kiya tace an ba da labari annaba yazida al-mustabi wa rahimahullahu Allah ya anza ala za ta yi mun mutanen ya taɓa cewa liba'ar a sahaji ga ya taɓa ce wasu almajiransa kumbina ku tashi hatta nan zuwa ila hazar rajuli mu je wajen wannan mutum allazi qad shahara nafsahu bil wilayati wanda ya nuna wa mutane shi wali ne wa kana rajulu shi ko wannan mutum fi nahi yadihi maqsudan ana yawan zuwa wurinsa inda yake ko mashahuran bai zuhudi kowa ya san shi mai gudun duniya ne wal ibadati kowa ya san shi mai yawan ibada ne fa ma qaya ilaihi abu yazid al-bakhtari sai suka tafi da shi da wannan almaji da almajiransa suka tafi wurin wannan mutum falan ma kharaja min baitihi to sadda wannan mutum ya fito daga gidansa sun je sai ga shi ya fito daga gidansa ya fasudu masajida zai je masallaci sai suka bi shi da ya fito yana kan hanya rama ba waƙatan na hawar kublati da ya kaki sai kalli gaba sai kofa a gabar faƙala sai abu yazid al-basrami ya ce da almajiransa in sarrifu kai ku zo mu juya matafi fan sarafa sai abu yazid al-basrami ya juya sai ya fasa dunsa walam yusallim lahu bai miƙa masa wuya ba waƙala har sai ya ce ma haza rajulun wannan mutumin da ake cewa waliyi ne ko ya bayyana kansa da shi cewa shi waliyi ne kuma ana ta zuwa wurinsa ziyara mutum ne mai zuhudu mai ibada laisa bi ma'amuniyan ba abin amincewa ba ne ala adabin min ada da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za ba mutumin da ba amince masa ba daga cikin wani ladabi daga cikin ladabin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa yakunu ma'munan ya za a amince da shi alama yadda ihi bisa ga abin da yake da awa sannin maqamat al-awliya'i na daga matsayin waliyai wasu liƙina da siddiƙai in za ka yi tofi kar ka yi tofi a gabar in za ka yi tofi ka yi tofi a hagu kar ka yi a dama duk haka halayen annabi ne da za ka ce ko tola za ka yi kar ka kalli gabar a wannan yana daga cikin ɗabi'o'in annabi sai ya ga daga cikin ɗabi'o'in annabi shi wannan wanda yake cewa shi waliyi ne ya shahara ya yadda wannan ɗabi'a ta annabi wanda baya wa gabas tofi sai ce kai ku zo mu tafi kai wannan mutumin da daga cikin ɗabi'o'in annabi ma ba ba ashe ba ma kowanne ne yake yi ba ga wannan ɗabi'a ce ta annabi amma shi ya yi ya saba mata saboda ku zo mu tafi kawai sai suka juya man ta'alla bi ghairi ma huwa minhu فضحته شواهد الامتهان والذي يثبت للأميرين لما إيرن الناس باع شهدون جربا وعصوا سكون يتاشي ونقوم سي من تعالى الله بغير ما ورد كذبته شواهد الامتهان شهدوا نجربا وعصوا سكريتا به شواء بأسفة ديس وانتد ايتا بطاج بشي وعن أبي عبد الله بعيلي بن محمد الكمسوسي رضي الله عنه به آمين an karɓo ga daga wannan Muhammad al-Kansusi sai da Muhammad al-Kansusi yace a ilam ka sani anna tariqana tariqatana hadhihi wannan tariqatan ta tijaniya mabniyatun an gina ta ne ala ta'zimi salat hadaratin girma mahalarori guda uku al-ula halara ta farko حضرت مولانا العلية المقدسة حضر الله من جرما أبا طرق سيبا وتعظيمها لكرم ماتا بالدعوم شيني الدخوف على الطاعة لتقبل الله بقدر الاستعاد والغنى إلكو وعلى ذكر الله كما أدوما لتقأمة الله باللسان بعرش والقلب لذوتها وعلى الطهارة كما أدوما لتقأرك الحسية والمعنوية ترك النظاهري لنظائني وإن قدر الإنسان إذا متى يسامي إلكو على يسامي إلكو Allah ya fari taharata kullum ya zama yana cikin tsarki fi waqatin min min awqatil layl a cikin wani lokaci daga lokutan dare wannan har da rana hatta la yadhkura ismallahi har ya zama dai ba zai ambaci sunan Allah ba wala yamassuhu bi yadihi ba zai taɓa sunan Allah ba illa ala taharatin sai yana bisa ga tsarki fa zalikal kamalu to wannan shi ake so shi yafi kamala ko da yaushe a cikin tsarki wato girmawa ta farko da muka faɗa hadara Allah wal hadarat thaniya hadara ta biyu da aka ce an gina wannan dariƙa bisa girmamawa halarori hadara ta biyu hadarat maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadarar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimuha da girmama ta bittiba'i sunnati girmama sunna annabi kuwa shine bin sunna annabi wa shuhudi ma wa sadatihi kuma mutum ya dinga kallon wasuɗar annabi fi kulli rahamatin a cikin kowace rahama ya dinga ganin cewa annabi ne wasuɗar samun wannan rahama ko minnatin kowace baiwa ya samu ya dinga halarto cewa annabi ne wasuɗar wannan baiwa da ya samu fala ya tasawwabu al-insanu al-ma'a mutum kada ya zama ya sha ruwa albari da mai sanyi illa sai wa yadhkuru ya tuna annahu laulahu cewa ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ta tawaga huda bai haɗi wannan ruwa ba in kullu shay'in dan kowane abu da ka gani makhluqu Allah ya halicce shi ne li ajlihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi wa bil uqubi ko mutun ya dawama ala salati alaihi ko da yake da mai annabi salati bi qadar al istidad ma gurgudan ego fa inna salata alaihi bi salati ga annabi huwa al babu ita ce koba al muwassil wata za ta tare da kai li hadratillahi ga hadara Allah وليس للحضرة اليوم حضر الله أيوكوا بات دون أبو بات دون قوبة باب غيرها أما قوبة النوبة فقد قال الشيخ الروق رضي الله عنه الشيخ الروق الله يدل شيئتي رأيت أبواب الله ناغ قوبة أبنجلي قد استدارت تافكي ويا تاكي ويا تاكي ويا للغلق قريبي وتاكي ويا تاكي ويا تعرفي ولم يبق مفتوحا ba kofar da take a buɗe illa babu salata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kofar salatin annabi ita ce kawai yanzu take a buɗe duk sauran kofar an rubuce wa zalika yace wannan fi zamanihi radiyallahu anhu ya shehu zarruku ya faɗi wannan ne a zamanin sa shekarar sanawa yanzu fa ahara to yace balle kuma hada zaman wannan zamani ai kofar sun toshe ba na salatin annabi wa aidan haka ne da ya ce min ta'zim hadhihi al-hadara ya daga girmama wannan halara ta annabi mulazamatu tahara ko da shi mutum ya zama yana cikin sarki hatta la yadhkura al-insanu har kar mutum ya zama ya ambaci isma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunan annabi wala yamassuhu kar ya yadda ya taɓa sunan annabi ya ji damansa illa ala daharatin sai in yana bisa ga tsarki alhadaratu salisa halara ta uku kuma wacce ake jir aka ce a girmama ta hadaratu shaykh radiyallahu anhu ita ce halara shaykh dan Allah ya yarda da shi fa kullu ma yaf'aluhu al-insanu duk abin da mutum yake aikata fi hadarati rabbih hadara Allah wa hadarati rasulih da hadaran manzansa min al-ijlali da daga girmamawa da yake yi والتعظيم لجرمما والعدم للذي فإنه يفعله في حضرة شيء يكر من الذي لجرمما وحضرة شيء إذ لا فرق بين هذه الحضرات الثلاث دنبا بمبن شتكان وانا حضروا لي ولا أقوى فإنها في الحقيقة حضرة واحدة إن كدوا حقيقة حضرة أيته kaga ni ko hadarata Allah hadarata annabi sai hadarata shehu tijani duk in haka dunkulin za gare suna magana ne a hadara daya lanna shaykha saboda shi shehi waqifun bayna yaday rasulullahi alaihi salatu wassalam yana tsaye ne gaban annabi war rasul shi kuma manzo waqifun bayna yaday maula a tsaye ki shi kuma a gaban Allah da'iman abada har abada fa shaykhu hina idan in haka ne kuwa to kaga shi ma shehi waqifun yana tsaye kenan fi hadratillah ta'ala wa hadratihi bila shakkin yana tsaye a halarar Allah yana tsaye a halarar annabi kenan bila shakkin ba kokon do fa idza kana kadhalika idan shehi ya zama shi ma haka yake fa yambagi ya kamata liman sadaqa ma Allah ga wanda ya gazgata ya zama mai gaskiya tare da Allah fi iradatihi a nufinsa wa mahabbati da soyayyarsa Allah ya zukura shahahu karka yadda ka ambaci shayanka illa ala taharatin sai kana bisa tsarki wala ya masu ismahu kar ma ya taɓa sunansa au kalamahu ko kar kai mazancansa illa ala taharatin sai bisa ga tsarki to nawa ya ya shafe na me nan fa me eh fa hada ya shafe na فهذا يجي wannan أساس هذه الطريقة جني توشن wannan طريقة انتهى ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبتنا وانصرنا آمين وروي عن رويته ليعظم أحدكم ربه حديثه ɗayanku ya dinga girmama ubangijinsa an ya zukura ismahu ya ambaci sunan Allah fi kulli shay'in a kowane abu hatta la ya kula kai in ma za ka yi magana misali ga magana na zai faɗa ka girmama sunan Allah la ya kulu kada mutum ya ce akhadallahu kalba Allah ya kunyata wannan kare karka kaga abin da ka faɗa ba a wani ne kyau ba abin da akhadha Allah ya kunyatar da shi kaga addu'a ce kai alaihi mara kyau ko to in abutun da abu mara kyau ne shi a wurin nan aka ce dokar ka amince sunan Allah ma ka gani ko wa fa'ala bihi kaza kaza kaza akhadha Allahu al-kalba wa fa'ala bihi kaza kaza kai Allah ya wadaran wannan kare Allah ya masa kaza ya masa kaza wa kana ba'dhum wasu malamai suka ce kalla ma ya zukuru ismallahi kadan za ka ga a irin wannan suke faɗan sunan Allah illa fi ma ya tasul bi da'ati in ka sun faɗa sunan Allah abu ne wanda yake biyayya ne ga Allah ko abu ne mai kyau wanda yake a dangana su ga Allah wa kana yaqulu lil insani kai za ka wasu daga cikin irin wannan idan mutum ya musu aikin alkhairi sai su ce juzita khairan kaga abu abu abu kai mai kyau ya maka addu'a amma duk da haka shi ba zai ce jazakallahu khairan ba sai ce juzita khairan Allah ya asa Allah ya a saka maka da alkhairi kaga bai ma faɗa Allah kuma anan ko aw qallama qallama yaqulu jazakallahu khairan kadan ne za ka ji irin wayannan masu wannan wa wato salo a gani ko kuma masu irin wannan ladabi kaɗan da za ka jaza kalla wa khairan in kami abin da ka ce jiri ta khairan saboda girman sunan Allah izaman dan girma da ismi da sunansa ta'ala an yamta hana fi gairin qurbatin dan kar a wulakanta sunan Allah da abin da yake ba ibada ba ne gani ko kamar wancan akhadallahu al-qalba kaga ba abin ne addu'a ce mara kyau da za ka shi ba zai faɗi sunan Allah irin nan ba انظروا انظر الشفاء وروى مسلم فدوب الشفاء مسلم يا ربوت من حديث ابن عمر karahata zalika zikirillahi ba'da al-hadathi wato ya ya zama makaruhi ne mutum ya ambaci sunan Allah ba'da al-hadathi bayan hadasi karka ambaci sunan Allah wa bija ya zo a cikin jawahiru da kaun ahwali shehi kasancewar halayen shehu taratan wani lokaci ya jimau ala namsi za ga yana tattara mutane zuwa ga kanka yana jawo mutane ga kansa وتارة على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة كما غيرا جاو متاني زوا ga annabi وتارة على الله wani lokaci kuma ka gaina jansu zuwa ga Allah aljawabu to wannan hali na shehu da zaka haka yake wataran ina magana akan Allah yana jan mutane zuwa ga Allah wataran ka gaina magana akan annabi yana jawo mutane zuwa ga annabi wataran ka gaina magana akan sa yana jawo mutane zuwa ga kansa to wannan wannan hali ya yake aljawabu ma da sai ga amsa nan inda la munafata babu korewa bai da bayyana lamu na bai da hawali shaykhi tsakanin wa'annan halaye guda uku fi hadhihi salasa a cikin wannan halaye da muka faɗa fa innahu shay'in dalla ala Allah in yana nuna jan mutane zuwa ga Allah yana shirye da su zuwa ga Allah kana zalika zayatul maqlub to wannan shine abin da ake nema wa in dalla ala nabi bil jam'i alayhi idan yana shirye da mutane akan annabi ya tattara mutane akan annabi kana zalika jam'an ala Allah to ai shi ma yana tara hada su ne da zuwa ga Allah لأنه صلى الله عليه وسلم لجي النبي الخليفة المطلق شين خليفة الله مطلق ظاهرا وباطنا خليفة من الله ظاهر وباطنا فالمجتمع عليه ميتتل متعني أكم النبي يجتمع على الله تعالى أين تتراثني أرجوها الله أو أو دل الشيخ بالجمع على نفسه كوكما أرين شيكما شيء الوترين جاءوا متعني ذو الكرده to ai fa huwa khalifatu nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya riba annabi ne tattara mutane da yake akan sa tattara su ne zuwa ga annabi tattara su zuwa ga annabi tattara su zuwa ga Allah ne a fil dilalati ala Allah shi ma yana shirye da su ne zuwa ga shirye da su zuwa ga Allah wadda awat ilaihi da kira zuwa ga Allah fa jam'un nas ala nafsihi tattara mutane da yake akan sa jam'un ala Allah ya tattara su ne zuwa ga Allah da annahu khalifatun dan shi halifa halifa ne sahihun inda ta ce intaha qala rahimahullahu min yaqud al-fadiyati qabla cewa tariqatuhu ala al-fara'i bi kulliha wa aqrabu lin-nabi bi hifdhin wa uslati tariqatuhu tariqatu tijani ala al-fara'i ita da mafi bisin dukkan tariqu kulliha gaba daya wa aqrabu lin-nabi ita fi kusantar da mutane ga annabi da hissin a zahiri wa usulatin da kuma saduwa da annabi ta fi kowace sauran sadu da mutane da annabi yake ɗariƙatu radiyallahu anhu wa nabi ai sayyidina ai sanadu ɗariƙatihi al-ahmadiyyar muhammadiyyar ta'ala sanadin ta shine mafi ɗaukakar dukkan wasu sanadai na ɗariƙo jam'u ɗariƙatin wacce juma'u ala ɗariƙin كلها غباكيتا وأقرب كتتي مضي كسنتي قربا وكسنتي للنبي النبي لحس أي في عالم الحس والشهادة أظاهري لفقد الوفاء فيها حسا ومعنى نغش وصوافق أشكنتا أظاهري لبائني بل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallama li sayyidina da shugaban mu abul bayri ghayra radiyallahu ta'ala anhu wa nabi amin haka tazo wa wasilati da kuma saduwa wa in masdaru to fi jami'i ya zuwa cikin jami'i turuq al-awliya yace inna turuq al-awliya tariqat tariqum waliyai وإن كانت ترجو إلى أصل واحد قول جدد أصل إذك كوماوا وهو أصل شري اتصال هذه صلى الله عليه وسلم دكا صديقنا صادوا على النبي إلا أنها في طريقة الجانية أتت تاذوني بالوسائط البعيدة والأثاني بالمديدة دوافت إيما فنيسا دسندي والنبكي مصيرا وأما وتصورا للوجنة وأما طريق شيئنا أما طريقة مشهور تشهور مشهور جاني فمن فيت الوسائل تاكور دكم مسوسي دوري جامعة لدرى الفوائد تترو دخل أنفائد لي وصلت إلينا غبة طرية فازو منا ميداشي mai sauki bisa da ke da kudwatina saboda jagoran mu shehu tijani ya tafi ta ne an khairul bariya ga biyayyen talibai a ne an gobe salati bukuratan wa'ashiya abinda muke karanta da safe da abinda muke karantawa da yamma kowa shehu tijani kan sahabi a wannan ya zama kamar sahabi mai sanadi a sanadinsa ma'adulil mudda tare da tsawon lokaci tsakaninsa kamar yadda ta karɓa a wurin shi ma haka ya karɓa wa hada ya ce wannan gairu munkirin ala alal akabir ba abun musu ne ga manya ba ka shekh abdul qadir kamar irin su abdul qadir jilani wa gairihi da wani musamman hawas al awliya daga cikin kebantun wali radiyallahu anhu Allah ya darsu ala shehu na shehu mu shehu ya faɗa fi ba'd adwa zadihi a wasu amsoshi da ya bani ba da ashabi ga wasu sabon da suka yi masa tambaya ya ce wa amma su alukum amma tambayar ku da kuka yi an sanar tsarikina ga sanadin wato tsarikan nan ta mun fa'in na a kazna mu mun karɓa ne an mashaya a iddatin ga shehunai da yawa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ولم يقض الله منهم amma Allah bai hukunta daga tushe wannan ba bita hadil maqsudi na samu abun nufi kaga ni ko bisadil maqsudi su sun ka karba da sanarori da yawa sauran shehu ne kaga ni ko amma ba su kai ga abin da suke nema ba wa amma sanaduna amma mu sanadun mu wa ustaduna ya zaɓi hadhihi tariqa wannan tariqa فهو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم شنو شغبان سامو النبي صلى الله عليه وسلم فقد الله ألا يايو كنجي بوصلنا دسادوهم وفتحهم سنا دفتحهم على يديه تهمنزا ليس لغير إذنا تصرف ونن أنه غير تصرف أجيكم وكفى ونن قيا ولا انتهى وجواب سيدنا هذا جواب نشهد إن يوانا أدل دليل شنو مفي wato hujja dukkan wata hujja alama zakarna bisa ga abin da muka ambata min fadli hadha tariqi na daga farkon wannan tariqa wa nafi wasa'iha da kore dukkan wasu wasu dinta intaha qala rahimahullahu alhamdulillah kuma bainahu wal bain al musadami wasiqati كان كمثل السحب مع طول مدته فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة
محمد فاتنا ولأن خاتم الغنى هذه دفعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله